بحيرا ينادي الركب عند عبوره أرى ذا الذي سار السحاب بنوره يكون على الكفار طول دهوره زهورهم فيها سيوف زهوره شديد على الكفار في الله غائض شديدا على الكفار في الله غائظ فهذا نبي صاحب الوحي والحناء ومن ومن لا له ذل على الأرض مثلنا ولا أثر ولا أثر ولا أثر لكن على الصخر في منى زهير لنا وهو المرجى لدر وهو الملجى لدرنا نعم ظهير لنا وهو المرجى لضرنا إذا نظرت شزارا ل... إذا نظرت شزارا لنار إذا ش... إذا نظرت شزرا لنار لواحظ يقول وقد زادت بغيظ تشوذا أيا نار كف نعم أيا نار كفي لا تريد نعم أيا نار كفي لا تزيد تغيظا نعم لا تزيدي تغيظا فلي أمة يرجون جاهي تحي يرجون جاهي تحفظا ظليلا يرى جاه الحبيب إذا لظى تخاطب أرباب الخطا وتلافظ نبي بمعراج الجلالة مرتقي إلى سدرة المنتهى عن تحقق وحك هواه إننا في تعلق زهئنا زهئنا ضنين زمئنا ضنينا شفنا شوق مشفقي ضنينا زمعنا ضنينا شفنا الشوق مشفقي علينا علينا وجر نعم علينا ويرعى أحدنا ويحافظ غدا تنظر غدا تنظر جاه النبي وعرضه لمن بالمعاصي دنس الذنب عرضه فيرفع عاص أوجب الرجس حفظه زماء غدا زماء غدا نعم زماء غدا نأتيه نقصد حوضه فنروى به يوم فنروى به يوما نعم فينوى به يوما به الحر غائظ نعم فنروى به يوما فنروى به يوما به حر قائض نعم به الحر غائض نعم فنروى به يوما به الحر قائض رجونا رسول الله رجونا رسول الله قبل مناتنا نعم رجونا رسول الله قبل مماتنا نعم رجونا رسول الله قبل مماتنا شفيعا بفضل الله قصد نجاتنا على ظله فادعونا على ظله نعم على ظله فادعوا لنا بثباتنا زلال لواه الظل نعم زلال لواه الظلة لعصاتنا إذا نار منها للعصاة نعم إذا النار منها للعصاة تغائض زخرنا رسول الله يوم نشوره إذا مالك جاء الورى بسعيره ترى آية الإيجاز عند ظهور نعم ترى آية الإعجاز عند ظهوره ظلاما جلاه الله عنا بنوره ويشفى به للمؤمنين مغائظ بإع- بإعجازه قد أثبت الله دينه فقربه من فقربه منه و- فقربه فق- نعم. فقربه منه وجوهر طينه وختمه في ظ- وختمه في ظهره ليزينه زعونا إليه والكظ والكظ الأهل نعم زعونا إليه والقظ الأهل دونه ذعونا إليه والفظ الأهل دونه فما خاب عبد دونه الأهل لافظ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta alhamis wanda nawa ga wata yau watan safar takwas tara to wani za a ɗauka hmm? to takwas ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi muwafaka da nawa ga watan tara sha shida ko sha shida ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara na da dubu eh, biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatu a cikin littafin takhamisul wasa'il ko kuma takhamisul qasa'idul wuturiya wanda ibn rushaidi ya rubuta muna roƙo Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa wanda shi ne darasi na 43 kenan a cikin jeren giyar karatuttuka da muke yi na wannan littafi to idan ba a manta ba a baitocin da suka gabata yana bayani akan abin da ya shafi matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falala da daraja wadda Allah ya ware shi da ita kuma bayan sauran mutane a to shine ya ci gaba da bayani kan abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama na mu'ujiza wanda wayannan mu'ujizojin duka suna tabbatar da fifiko na shi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yace bahira yunadi rakaba inda uburihi lokacin da yana tare da a ainihin wato amminsa za su tafi a, sham sun biyo ga wani bawan allah da ake kira bahira shi wannan bahira ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na ahalul kitabi so da haka ya karanta littattafan da suka gabata malami ne sosai yana da labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma turo shi da allah da zai yi to yana ganin sa kuma sai ya ga duk wayannan alamomin da ya karanta a wayancan littattafai sun bayyana to shi ne ce yunadi shi wannan bahira yana kiran arrakaba ayari ma'ana matafiya waɗanda suke kan raƙumma ko galibi dai su ake kira arrakabu to sai ya dinga kiransu inda uburihi lokacin da su shi ayarin wato ya biyo kusa da shi to ga abin da yake cewa maƙulul ƙauli kenan sai ce ara zallazi e ina ganin zallazi wannan sai ishara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sara sahabu binurihi shine wanda girgije yake tafiya binurihi tare da haskensa domin lokacin malaman sira sun ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a yan rana ta zo sai girgije sai ya zo ya dinga yi masa inuwa kuma girgije yana tafiya tare da shi kuma iya daidai sai ta shi iya wannan girgijin yake saboda haka duk wanda bai tare da a duk wanda ba annabi ba wannan ino ba za ta shafe shi ba ga ka kusa da shi ko ga jama'ar da tare da shi amma kuma wannan inuwa ba ta shafe su ba to shine yake cewa saboda haka suna ɗaya daga cikin alamomin da shi bahira ɗin ya gano cewa wannan to wannan manzo ne da aka yi alkawali Allah zai turo cikin larabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakunu alal kuffari shadidan sai ka koma can ƙasa shine khabaru kana mansuban yakunu alal kuffari shadidan zai zamo mai tsanantawa akan kafirai kamar yadda aka siffanta ah, sahabbansa cewa ruhama'u bainahum ko ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsanantawa ne ga kafirai tsanantawa ba wai ta kyama ba da ba a so sa saboda wannan kafircin da suke yi tula duhurihi sai ka koma baya kuma wannan tsananin zai ci gaba da tafiya tsawon rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam duk inda wani kafiri yake to ba zai ji daɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wannan duk yana daga cikin maganganun shi bahira da yake bayyanawa a mahaifinsa da yake tare da shi sannan ya ce zuhuruhum bayyanar maƙiyan manzo sallallahu alaihi wasallama fiha a cikin duniya suyufu zuhurihi to matsayin takubba suke ga ɗaukakarsa zuhurihi na ƙarshe yana nufin ɗaukaka zuhuruhum na farko kuma yana nufin bayyana da haka an samu jinasi a ilimin balaga bayan an samu jinasi sannan kuma akwai tashbihi balik na kamanta takubba da ainihin wato aka kamanta su da takubba wajen yadda shi annabi zai ci nasara a kansu da haka nasara annabi sallallahu alaihi wasallama a game da bayyana kafiran to kamar wasu makamai ne da Allah ya tanadan masa wayanda zai yi amfani da su ya yaƙe su alal kufari kuma waɗannan takubba za su yi aiki ne akan kafirai kuma ga'iz annabi sallallahu alaihi wasallama mai sanya musu fushi ne ko kuma mai tsanani ne a kansu fillahi amma game da sha'anin addinin Allah in kaga annabi ya tsananta maka to abin nan ya shafi haƙƙin Allah ya shafi addinin Allah fahaza nabiyun wannan wani irin annabi ne nukira litta azim ba wai dan ba a san shi ba ai fahaza nabiyun azimun sha'ani wannan wani irin annabi ne wanda yake mai girman sha'ani sahibul wahayi kuma shi ne ma'abuci wahayi shi ake ba labarin gaibi Allah yana ba shi labari da abubuwan da ɓoye waɗanda ba kowa ya san su ba wahayi kenan walhana da kuma tausayi in an ce alhana bilha ana nufin tausayi da jin kai in an ce alkhana bilha ana nufin alfasha ko kuma batsa in ka karanta walkhana to kaga an samu matsala kenan wa man wane ne lalahu zillun wanda in yana tafiya baya da inuwa alal ardi akan ƙasa misilana kuma irin mu in ba shi ba kaga jawabu jawabu listifham ma'rufun ba a taɓa samun wani wanda ake cewa wai in yana tafiya baya da inuwa ba to an samu malaman sira sun ruwaito cewa cikin sira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana tafiya ba a ganin inuwarsa ko da ko da rana ne ba za a ga inuwarsa ba haka aka ruwaito duk da wasu suna ta maganganu akan wannan wasu suna raunana ruwayoyin da aka ruwaito to amma wannan bai fi ƙarfin ubangiji ba Allah ta'ala ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan eh abu ne mai sauƙi a wurin Allah kuma shi ma wata mu'jiza ce don ba mutum ba duk wata halitta ai ba ta rasa inuwa ko ba haka ba yanzu kana fita da ranar nan inuwa ka za ta bayyana a gabas eh to a wayancan maganganu shi annabi in ya fito yana tafiya ba a gada inuwarsa wala atharun kuma ba a ganin sawunsa in ya zo ya wuce ko da ga yashi ne ba a ganin sawunsa shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ake roitowa a sira amma kuma lakin sai dai alas sakhari fi mina an ga sawun nashi ya bayyana saman duci a mina lokacin da ya taka wani dutse kuma sai sawun ya bayyana amma in ya hauya shi in ya hauya shi ko turɗa ba a ganin sawunsa sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan menene harama ce to in wannan ya tabbata a ta fuskar isnadi to babu shakka wannan girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wata sifa ce wadda za ta rage ma annabi matsayi ba sai dai ta ƙara masa matsayi kuma baya cikin sifofin ubangiji bale a ce an kamanta annabi da sifofin Allah to inda ya tabbata babu shakka wannan karama ce kuma yana ƙara fitowa da kima ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za mu tsawaita bayani ba tun da ba sira muke karatu ba zahirun lana annabi sallallahu alaihi wasallama mai taimako ne gare mu zahirun ai nasirun lana annabi sallallahu alaihi sallama yana taimaka mana ko dai taimako na ma'anawi ko taimako na hissi shine ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi sallama zai yi abin da sai ya amfani kowa wa huwal murajja shine abin ƙauna shine abin fata na ga wata cuta da za ta same mu a ranar tashin kiyama ko kuma konan duniya ma in wata cuta ta same mu aka je aka neme shi ya addu'a ya yi addu'a sai Allah shi yayi abin sai Allah shi yayi wannan damuwa ko to haka kuma in an ɗauka cewa kiyama shine shafa'ar da zai yi a shafa'atul kubra a shafa'atul uzma to shine maganarsa ta gaba tana nuni kan cewa yana nufi ne lahira ma'ana annabi sallallahu alaihi sallama shine abin fata lidurrina ga yayi wata cuta da za ta same mu a yaushe sai ya ce iza lokacin da lawahizu a can ƙarshe idanu nazarat suka yi kallo shajarar linnari suka kalli fushi na wuta to a wannan lokaci an ce wannan lokaci za a kira malakul maut la maliku a ce ya ɗauku jahannama ya zo da ita a wannan filin to yan ya zo da ita an ce za ta zaburo tana ƙoƙarin yin cikin mutane saboda fushi ta kado ta mai yazo kenan minal gaizi to anan ma za ta bayyana fushinta to a wannan lokaci shine annabi sallallahu alaihi wasallama zai nemi a yi hisabi sai a yi hisabi kowa ya san matsayinsa ya ƙulu annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce wa zadat alhali haƙiƙa ita wutan nan ta ƙara tashawuzan wato tsananin bela da zafi begaizin saboda tsananin fushi da take da ita game da kafirai kafiran Allah ta matsu ba ta kai gare su ba tana ta huru ta huru ta huru abinci ɗaya take nema shine tashawuzan sai annabi ya ce da ita a yanaru ya ke wuta kuffi ki kame kanki al'umma ta sun fi ƙarfinki la ta zidi ta gayyuzan kakki ƙara wani fushi sai ya taka mata birki ai ba a yi hisabi ba tun da ba a yi hisabi ba ina kin ga abinci eh ba ki da rabo sai an yi hisabi to ba riga an yi ba fali ummatun kuma ni ina da wata al'umma ummatul ijaba ina da al'umma waɗanda suka yi imani da ni suka bi ni yarjuna jahi kuma suna ƙaunar wato ƙima ta daraja ta auren Allah ta amfane su wasu zan cece su sun shiga cikin wuta amma kuma annabi zai cece su saboda laifinsu bai kai su dawama a wuta ba duk mutumin da laifinsa bai kai dawama a wuta ba to ba zai dawama a ciki ba komi sabansa to saban ma in ma bai samu shafa'a ba in shekarun suka kare za a fidda shi a kai shi aljanna in kuma ya yi sa'a ya shiga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan shekarun ma da aka yanka mai ba zai yi su ba to Allah ya sa mana ciki to shine yace tahaffuzan kuma sun kaunaci wannan daraja ta ta amfane su a wurin Allah saboda neman tsari daga gare ki don ɗe su kare kansu daga gare ki shi yasa suke fatan samun rahamata a samun wato kimata da daraja ta ta amfane su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to shine yace zalilan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai yi musu inuwa a wannan lokaci zai yi musu inuwa shine inuwa ta taimako yara jahal habibi a wata nuska ana rubuta tara ya kai abokin magana tara za ka ga jahal habibi kima da darajar masoyin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma yara shi mai gani mai kallo yana ganin jahal habibi kimar masoyin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iza lokacin da laza wutar laza tu khadibu tana tattaunawa tana magana da arbabal khada ma'abuta zunubi watu lafizu kuma tana magana da su to a wannan lokaci nan ne zaka gano manzon Allah yana da kima in ma nan wai jayayya haka an ce ma annabi na da kima yana da daraja kana ganin kamar ba haka bane to a wannan lokaci lokacin da wuta take magana da masu sabon Allah lokacin kimar manzon Allah za ta bayyana ga duk wani mai musu domin zai cece su to sai ya ce nabiyun wani irin annabi ne murtaki mai hawa bi mi'rajil jalalati tare da matakala ta girma ila sidratil muntaha zuwa ga magariya a battuƙewa an ta haƙoƙi kuma bisa gaskiya ba bisa shakka ba ma'ana abin ya auku annabi ya hau matakala ta daraja ta kima ya je har inda sidratul muntaha kuma ya wuce sidratul muntaha har ya kai fadar ubangiji inda babu wata halitta da ta taba kai can wannan wuri ba duniya ba ce kuma ba lahira ba ce inda Allah yake subhanahu wa ta'ala wa haƙƙi hawahu ina rantsuwa da son manzon Allah son da nake ma manzon Allah ina rantsuwa da shi sai ya ce inna namu fi ta'alluƙi muna game da muna masu ratayuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam zami'ina mun ji kishirwa daga azzama'u ne donina kuma mun samu rashin lafiya daga dona ne dona ya samu rashin lafiya akan ce kuma abdonino ana nufin maruwaci albakhil akan ce abdonino kuma ana nufin azzanini mai zato to yana iya zuwa duka to shine ya ce shauƙun mushfiƙin alaina begen mushfiƙin alaina mai tsananin tausayi akan mushaffana ya ramar da mu shine manzon Allah sannan wa yar'a ahadana manzon Allah yana kiyaye alƙawalin da muka yi da shi wayu hafizu kuma yana tsananin kulawa da tsare tsare wannan alƙawalin baya wasa da shi gadan ranar tashi alƙiyama tanzuru jahan nabi ya ku masu jayayya da ƙimar manzon Allah wataƙila nan ma suna masu sakin baki akan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu ya ce to tanzuru jahannabi za ku ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa ardahu da kuma yawansa faɗinsa ƙimar manzon Allah tana da girma kwarai da gaske liman ga wannan da dannasa azzambu zunubi dannasa ya gurɓata irdahu mutuncin sabil ma'asi da zunubi duk mutumin da sabon Allah ya mai yawa har ya lalata mai mutunci to wannan lokaci ku kafirai za ku ga kiman manzon Allah duk da wai wannan zunubin manzon Allah zai zo ya cece shi ya fidda shi daga aljanna ya kai shi wuta a ya kai shi aljanna ya fidda shi daga wuta ya kai shi aljanna to kaga iyakar falala nan Allah ya bashi wannan banda wacce a shafa'atul uzuma wadda za ta shafi hatta kafirai to wagga shafa'a ce makhsusa li ashabil iman duk wanda a zuciyarsa akwai misqalo zarra to annabi na iya cetonsa sallallahu alaihi wasallama fayurfa'u asin sai kaga mutum mai sabon Allah ya kai gaya amma fayurfa'u sai a ɗaga daraja ta daga ƙasan wuta a ɗauke shi a kai shi aljanna kaga wani abu sai manya wanda an rejisu zunubi aujaba ya wajabtar da khabdahu a kai shi can ƙasan wuta a ƙasƙanta shi amma manzo Allah sai ya zo ya cece shi sai a ɗauko shi daga ƙasan wuta sai a kai shi aljanna Allah zai ce ma annabi je duk wanda ka ga rama an baka rama ka cece shi amma da sharadi zan ya imani da kai eh da sharadi ya yi imani da kai ya kaunace ka kuma ya bi sunnar ka je duk wanda kake so an baka rama ka cece shi sai annabi ya je ya kwasa eh sai aljanna da su sallallahu alaihi wasallama sai ya ce zima'an suna cikin tsananin jin ƙishirwa gadon ranar tashi alkiyama ko kuma zima'an muna masu tsananin jin ƙishirwa gadon ranar tashin kiyama na atihi za mu zo wurin manzon Allah na ƙasudu haudahu muna tunkarar ƙoramar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wadda manzon Allah ya ce duk wanda ya sha ta ba zai sake jin ƙishirwa ba har abada ta fi zuma zaƙi ta fi nono haske eh ruwa ne kuma Allah ya ba mu ikon sha to amma wannan sai masoya manzon Allah masu aiki da karantarwarsa su adda wannan hususiya wanda ya saba mu manzon Allah yana adawa da manzon Allah ba shi ba ƙoron manzon Allah mala'iku za su tare shi fannin ruwa sai a ƙosar da mu bihi da wannan ƙoramat ya ce yauman ranar da ya ce bihi ko to biɗin nan ma'anar tafi ai fihi a cikin wannan yini alharru zafin da zafin rana da zafin wahala ga'izu ya tsananta ko ƙa'izu duk ana karantawa wato ya yi tsanani sosai ana cewa yaumun ka'izun bi ma'ana shadidun ko shadidul harri ko shadidul faƙari ko shadidul fitani don ana siffanta shi da wani to ranar da alharru tsananin zafi ƙa'izu ya tsananta to a wannan rana za a ƙosar da mu daga barin jin ƙishirwa rajauna mun ƙaunaci rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙabla mamatina abinda yasa kaga mun samu wannan dama tun kame mu mutu mu masu ƙaunar manzon Allah ne shi yasa kada ka kuskura ka yi adawa da manzon Allah ko ka yi adawa da abin da manzon Allah yake so in ka yi wannan ka halaka ka taɓi sai ce shafi'an kuma manzon Allah zai zama mai ceto bi fadlillahi ceton nan kuma duka da falala Allah zai yi shi ai bi sababi fadlillahi qasda najatina kuma zai yi ne saboda kawai nufin ya tserar da mu daga azaba shi yasa ya roki Allah Allah ya bashi shafa'a din saboda manzon Allah yana tsananin tausayi ga al'ummarsa kamar yadda Allah ya sifanta shi ala zillihi ya ce za mu kasance a kan inuwarsa sai ya ce fada ulana ku roƙa mana inuwarsa ana nufin shine musulunci shine zulluhu anan eh zillur rasuli bi ma'ana al-islam to akan inuwarsa ta musulunci fada uya ku ’yan uwanmu masu imani ku yi addu'a lana gare mu bisa batina a kan mu tabbata ga wannan inuwa kan mu karkaci duk wanda ya rabu da inuwar manzon Allah ta musulunci to ya halaka zai wahala ranar tashin kiyama zilalu liwahu inuwoyin tutar manzon Allah sallallahu alaihi sallama zullatun kamar inuwoyi suke kamar wata sitira ce na ga masu sabo daga cikin mu masu imani komi sabonka in dai abin nan da kake yi ba shirka bane ko kafirci eh to darajar manzo Allah za ta amfane ka eh wannan garanti ne amma duk wanda ba annabi ba sai dai a yi masa fata eh sai dai a yi fata amma ba a cewa tabbas shi ya roka Allah ya ce ya bashi to sai ya ce izan naru lokacin da wuta min ha daga gare ta tugha'izu take bayyana fushinta lil usati ga masu sabo zakarna rasulallahi mun tanadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin wani gol mai tsada yau ranar da nushurihi yawma nushurihi ranar fitowar manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga kabari ma'ana mun tanadi manzon Allah mun taskake shi mun tsare shi kamar yadda kake tana da dukiya ko gwalagwalai ka ba su kulawa watakila ka sa cikin akawun ko wani sito ka ɓoye to haka muka tanadi manzon Allah sallallahu alaihi sallama don ɗai wani ne da zai zo shine ranar da annabi zai fito daga kabari iza lokacin da malikun eh? mala'ikan nan shugaban masu kula da wuta ja alwara ya zo mahalittu bisa irihi da wutarsa da an ka bashi ya kula da ita zai jayo ta girgiri ya zo da ita za a zo da ita hibilin kiyama to wannan lokaci tara ayatul ijazi za ka ga aya ta mu'ujiza inda zuhurihi lokacin da manzon Allah ya bayyana wutar ta zaburo ta kama munafuka Allah sai annabi ya taka mata birki sai lokaci bai yi ba ai ba ai hisabi ba sai ai hisabi na dama za a baki rabonki ita ma aljanna a bata rabonta ko to Allah ya taimaka zalaman akwai wasu irin duffai na shirka jalahullahu da Allah ya yaye wannan duffan anna daga gare mu bi nurihi dalilan hasken manzon Allah na musulunci da duniya cike take da duhu na shirka da kafirci da sauransu amma annabi na bayyana duk wannan duhun sai ya rushe to hasken shine muke ciki ne har yanzu wayushfa ana warkarwa bihi a dalilin hasken nan da manzon Allah ya zo da shi almagha'izu abubuwa masu tsanani lil mumini ga muminai ma'ana duk wani mumini da ya samu wani tsanani to ta hanyar wannan hasken ake ake warkar da shi yana ishara zuwa ga alkur'ani ko bala'i ya yi maka yawa ko damuwa ta yi maka yawa ka ɗauko ƙur'ani ka karanta sai ka samu waraka wani na zulumin alƙur'ani ma huwa shifa'un a gani waraka to wannan shine bi ijazihi tare da mu'jizar manzon Allah kad asbata Allah dinahu Allah ya tabbatar da addinin Annabi Muhammad duk wani annabi da Allah ya aiko yana barin duniya addini ne sai kaga ya lalace ya tsaya amma yanzu gashi annabi baya duniya amma ga addini yana nan yana yi to wannan da yana cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce da Allah ya bashi sauran annabawa da zaran sun bar duniya shi kenan to amma ga munan ba mu ga annabin ba kuma addinin gashi nan muna yi faƙarrabahu Allah ya kusanto da manzon Allah minhu kusa da shi wa jauhara tsinahu kuma Allah ya mayar da asalin manzon Allah kamar wani irin gwal na zinari ma'ana da Allah ya tashi halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to daban ya halice shi asalinsa sai da aka kyautata shi ta kowace fuska ta kowace fuska manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da bai da naqasu to wannan kinaya ce akan wato kyautata halittar manzon Allah tun daga aslu asalinsa mai tsalki ne reshin sama mai tsalki ne komai nasa mai kyau ne wa khattamahu Allah ya yi mai wani stam fi zaharihi ga gadon bayansa liya zinahu domin ya kawata shi wannan alama ce ta annabta tana nan tare da shi zu'unan ya ce maza maza ku fito mu yi aggai aggai kun san aggai? ha? yawwa idan ana so a yi tafiya kila wani gari me ake kiran wannan tafiya ayari ayari jama'a su ayari tafiya idan muka shirya kamar munan misali muka ce za mu je kano ƙasa misali ko kan mota ko kan abin hawa mi suna wannan tafiya to agga ake kiranta in ka ce tafiya eh agga in ka ce tafiya eh am ne kai kai umumi kai ma kai kadai in kai tafiya eh amma yanzu kai kadai dan zaka kace zaka je Kano wannan ba a kiran shi agga fahimta eh to wannan shine eh canda hausa ce idan aka wanke amarya za a kai ta gidan mijinta ai kaga bisa ga al'ada akan yi taro da ƙawaye da wasu daga cikin iyaye sai a ce za a je agai ma'ana za a kai amarya ɗakinta hmm? kuna da matsala hausa ba hausa ce gangariya to wannan shi ake kira shi ne ya ce ku fito maza-maza mai aggai ilaihi zuwa ga ziyarar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama walfizu ku yi watsi da al'ahala iyalin ku duna hukuma bayan manzon Allah ku yi watsi da iyalin mi ana maganar annabi eh firaka abi wa ummi ai ana maganar annabi ba a maganar mata ba a maganar yaya waye waye da sauransu kowa fita batunsa ake yi to shine yace ku zo mu haɗu eh mu shirya tafiya mu je zuwa ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abdun bawa lafizu wanda ya yi watsi da al'ahala iyalinsa fama khaba bai taɓa samun hasara ba duk bawan da ya watsi da iyalinsa dunahu don ɗaya je ya ga manzon Allah to fama khaba wannan bawa bai taɓa taɓewa ba eh in dai ka rabu da su ne don wa don annabi to shi yasa in mace kana zaune da ita ta bayyana ba ta son manzon Allah to haramun naka zauna da ita dole ka sake ta ba a zama da wanda bai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne ko shi dole a raba gari ce ha za fi raƙo bai ni wa bai ka ina ina shikenan ko ba haka ba babban masoyi na kace wai shi shi kake adawa da shi to wannan shine nan za mu dakata eh wani sati sai mu tashi wa shadda matayahu bi saumi hajiri minda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka na'am kuskure kuma Allah shi yafi na'am eh ga wanda ya gurɓata mutuncinsa zunubi ba yana lalata mutunci ba eh mutum ne kana kallo ne da mutunci da kima watakila ma duk unguwan nan ma ya fi kowa mutunci a wurinka sai an ga zo an ga ce ma ai mashayi giya ne ya mutuncin nasa zai koma to shi ake nufi ko aka ce ma ai mazinaci ne eh ko aka ce ma ai danki da nafin ne satan mutane shi kai to mutunci yana gurɓata yana lalata al'ird zunubi yana lalata al'ird mutunci da shi yasa duk wanda ke son ya tsare mutunci ne cikin al'umma to ya yi ƙoƙari da nisanci sabon Allah zamimna zami'ina ba zamimna ba zami'ina mun ji kishirwa donina an yi gyara aiko baka jiya ba ba a cewa doninan donina haka kuma mun yi rashin lafiya shauƙin mushfiƙin alaina shauƙin mai tausayawa gare mu shaffana ya ramar da mu ina rantsuwa da son da nake manzon Allah to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh